الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل لنا وعلى الحق على إسلام ورسولك من المسجد وعلى وأعوذ بك من شر الفتنة إنما الأعمال بالنيات وإنما للكفر بالمعلم ومن كان يجمع من الله ورسوله فجمع من الله ورسوله وكان يتمنون من المسلم اللهم لا نؤمنك بصرك وبصرك وبصرك والحاج إلى المعرفة المستقيم وعلى آله وصحبه ومن كان الأمين وقال ربنا عز وجل ما يكون ولا يقال المسلم والحمد لله رب العالمين وما يقول عنه مشكور النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم على وضاعه ايمانا واهتماما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وفي روايه من قام رمضان ايمانا واعتصاما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر wanda ya zuci wannan rawan yana mai imani yana mai neman lada za a gafa fara da wanda ya gabata wanda ba ya kuma ma ta kada ba ma ta kara wanda ba ya kuma wanda ya biya wanda ya tsaye da wannan rawan wato ya tsaya da biya mu daidai da karawihi ya dage da ibada yana mai imani da neman lada za a gafa fara da duniyarsa ما تقدم اور کروایا ما تاکا اللہ تبارک و تعالی لکرتی واجم امرک امرک صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا يا موسى ما ما تأتنا به من آية إن حرم نعم نعم ولما وقع عليهم الرجس قالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل kowanne yana kan doki ingantacce wato kuma adan yaki da wato masu ba da juna saboda haka ne annabi saboda haka ne fir'auna yake cewa inna haula ila shirkatun qalilun inna fawqahum qahirun bari isra'ila su dubu ɗari shida ne da dubu saba'in su kuwa mahayansu ma kawai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da saba'in madalla ha ma fir'auna ya haura shi da haman da rundunoninsu yushahu ibn nun alayhi salam shine a gaban jama'ar annabi musa annabi musa alayhi salam yana wato yushahu yana gaba da suka zo sai ta annabi musa to yanzu fa mun zo bakin koki saboda ka babu abin da yake gaban mu kuma yanzu sai dai shiga ruwa Salihu kuma yana ƙarshen ya wato rinjiyar annabi musa sai sai muka mu fa yanzu kuma fir'auna ba ya zo kaga wancan maliku na gaba yana gaya su ba a iso ruwa maliku na ba jagora na baya wanda ke wannan baya yana cewa fir'auna ya iso mu sai annabi musa alaihi salam alaihi salatu wassalam ya ce musu kar ku damu in kalla inna ma'i rabbi sayani ubangiji na yana tare da ni da sassaci yadda zai shiga da ni sannan sun daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi ya bugi kogi ya buge shi ya tsage gida goma sha biyu kuma kabilu na banu isra'ila da ba gida ko daki goma sha biyu ne sai suka shiga kawai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ya harkar da fir'auna na'am
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل
وأورثنا القوم الذين كذبوا كانوا يستضعفون sai muka gadar da mashayikar arzi gabashin yamma gabashin ƙasa wa magariba da yammanta muka gadar da mutanen da aka kasance ana raunana su a bayan ƙasa ana danne su cewa su ba komai ba ne muka gadar muku da ƙasar da muka yi albarka a cikinta ita ce ƙasar sham wata matkalimatu rabbika alhusna kalmar ubangijinka wato alhusna kyakkyawa ta tabbata ala bani isra'il a bisa al'ummar bani isra'ila saboda me lima
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعقلون
wato muka kalmar ubangiji ka a bara kan bani isra'ila ta shiga saboda abin da suka yi hakuri shehu Allah kara maka da yace Allah bai ce da ilimin su ko aiki su bai ce a Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta musu da kasa da dabi'a da suka hakuri bi ma kabaru wadan marza muka halakar da ma kana ya sau fir'aun abinda fir'aun yake aikatawa da shi da mutanensa wa ma kanu ya arsu da abinda suka kasance suna ɗaukakawa min abin da yake na gine-gine wajawansa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر من كيتنبدا بنو إسرائيل من كيتنبدا سوكوجي من سابت سورة بلاي النبي موسى البلاي فرعون فأتوا على قوم لقد تلقاوا sai suka shure a kan waɗansu mutane ya tuhuna suna tsayawa suna zuwa suna suna da jima suna daddakewa ala aslamin lahum a bisa bautan gumakan to me ya kamata ana bari Isra'ila ce ta ce subhanallah bautan gumakan kuma ana qalu ne suka ce ya Musa ya Musa ij'al lana ilahan mu ma sanya mana gumaka mana kamar yadda waɗannan suke da bautan gumaka kaga duk abin da ake yi jikin ake yi wa aikin zuciyar har yanzu baka kai ka tsinkara inda da ba idan Allah la ilaha illa ba lahum aliha kamar yadda suke da gumaka annabi Musa wannan kalma ta sosa masa rai kamar sun fama masa yalba tsakanin inda kun tsawo mutum da wayannan mutane su ne akwai jahilai wato mutane ne wanda suke jahilkan lamarin Allah yanzu yau yau Allah ya fatar da ku a hannun mutanen da yake kashewa ƴaƴan ku maza ya ra ƴaƴan ku mata kuma ya mai da ku bayi ku ne noma ku ne gini ku ne ɗaukar itace ku ne komai ya tara wayannan mutane da rimdina ya tsar da ita a ruwa gaba ɗaya kuma yanzu daga tsallakewa kun tsira daga wannan azaba ku manta Allah ku sai a sa muku kuma ka kamar yadda wayanda suke bautawa innakum qaumun tajhalun hakika ku mutane ne wanda kuke jahilta saka wa Allah da abin da ya dace shi sakai da nasu wa Allah kenan na'am inna ulai mujassarun wa la ma kanu
banu Isra'ila wannan akwai wawa inna haula'i waɗannan masu bautan gumaka da su tabarru bawu fi abinda suke cikinsa mai halakar da su saboda wani Allah wa ba'ilun ma kanu ya'malu abinda suka kasance suna aikatawa kuma ba ta ce na
قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال غير الله موسى كثير ولن الله أصيب زن نيما إلها ولن الله ubangiji abin bautawa alhali wa huwa faddalakum shine ubangiji da ya fifita ku ala alal alamin a bisa mutanen zamanin ku wata rana wani bai hude wai zai yi wasan goyi a sayyidina ali alaihi salatu wassalam sai na ce masa ku musulmi wato rashin haɗin ku ya yawa saɓanin ku ya yawa ba ku binne annabin ku ba fa har sai da kuka shiga saɓani akan wanda zai shugabance ku sun ga zalunci ya gamu da sauƙi ku kuma fa ƙafafuwan ku ba su bushe daga ruwan kowa daga daga ruwan kogin da Allah ya samar da ku daga azabar fir'auna ba sai da kuka manta da ubangijin ma gaba ɗaya kuka ce wa Musa ita Allah la ilahan kama lahum aliha wannan bai hude sai mafuhitan da suka ba sai da jawabin da sai ga abin Musa Ali ya kwamace ma bai fara ba na'am wannan jiran
وإذ نجيناكم من آل فرعون يكون لكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم كتما إلا أجيناكم يا أمة سير فسير تكون من آل فرعون إذا متعنا فرعون يسومونكم سنة تتنا سوء العذاب سوء العذاب ممون العذاب يقتلون أبناءكم سنة كتك آيانكم ماذا ويستعيون نساءكم وسنة راية ماتا يوم سنة بغل جدسوا وفي ذلكم أتولى السير الوالد الله يريمك أخي بلاء واتو بلاء لنعمة من ربكم عظيم daga ubangijinku wanda yake mai girma na shi bala'i wato akwai ni'ima ne babba daga ubangijinku da yau
نعم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تكن سبيل المسلمين
yayin da aka ji Musa ya ga aka halakar da mutanen Fir'auna sai roƙa a wajen yin Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi littafi wanda zai tsiyatar da bani Isra'ila wanda zai bayyana musu haram da haram sai Allah ta baraka wa ta'ala ya umarci annabi Musa da yin azumin kwana talatin wato watan zulhida kenan wato aka ce masa aka umarce shi ya yi kwana da aka ambaci lailatul nan azumin wancan azumin au azumi ne na awa ashirin da hudu shi za ka ambaci dare ba ta salatu na yau ba yau kwana talatin saboda a gane cewa azumin dare da rana ne ba kamar irin azumin mu bane yini kawai bayan ya cika kwana arba'in kwana talatin annabi musa alaihi salamu malaika jibril suna jin bashin bakin suna jin daɗi to da ta fara da lafiya suka shiga sai zai gana da Allah sai ga to ya kamata za a gana da Allah kam wajibi ne a sarkake ko ina sai azuma shi a bakin sa sai Allah tabaraka wa ta'ala ke ƙara azumin kwana goma a cikin wata zuciya zikada saboda miƙati ke shiga kwana arba'in saboda wannan warin bakin na zai dawo domin na karu kuma sa'ir ya ɗaya inda bayi mun rihi nufi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa anna Musa mun yi alƙawari a nabi Musa salati da lailatan wato wato kwana talatin wato mamna haji ashirin sai muka cika mata da kwana goma a cikin zulhajji fatamma miqatu rabbi sai miqatu ubangijinsa ya cika arba'in da lailatan kwana arba'in na sai annabi Musa wa kala Musa ne a cikin sai annabi Musa ya gaya wa ɗan uwansa annabi Harun alaihi salam yayin da zai tafi ya zuwa cikin turu shiga ya zuwa wajen karɓowa littafi. Ukulubni fi kauli ka zama halifa ta a cikin mutane na wa asli ka gyara al'amarin wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bar wa da kada ka bi hanyar masu barna annabi Musa sai wa Allah kara masa rage cewa a wannan dai ake gane farko tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tafiyar annaba annabi Musa ya ce kullu fi qawli wa asri ya haruna ka zama halifa ta a bayan a bayana a cikin mutane na kuma ka gyara saboda haka annabi Musa alaihi salamu yana tafiya su banu Isra'ila suka karfin annabi Haruna suka bauta dan malaki amma annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin zai bar duniya sai ya bar al'umma sai ce Allahu khalifati alaikum Allah shine halifa ta a kanku saboda haka da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifar da mana da yasa Allah shine halifa ta ka al'ummarsa sai ga al'ummarsa tana tafiya yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu tana tafiya akan addininsa akan alqur'ani akan salloli guda biyar azumin ramadana zakka hajji da kuma ɗabi'o'i na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye wannan al'umma saboda ya maida ya ka Allah shi da halifarsa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai gushe ba yana aiko duk bayan shekara ɗari sai Allah ya aiko wani mutum wanda zai jaddada wa al'umma al'umma wannan al'umma addinin da na'am
ولما لما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه وسلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
ولما جاء موسى لميقاتنا yayin da annabi Musa ya zo a miƙatin wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi magana da shi annabi Musa alaihi salam ya ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala ya ji ta ne wato ba murya wato ba murya ba harafi ba farko ba ƙarshe ba luga ba farko ba ƙarshe wannan shi ne magana Allah ya tuffa ne na zaɓinsa yayin da aka tambayi Allah Musa ya kan tuffar maganar Allah ta baraka wa ta'ala yace ai wato wato gara ya titirin wato ya titirin tsawa tsawar arabu ba ya titirin tsawa ninki dubu goma daɗinsa kuma ya fi a tare jin daɗin saduwa da mace dubu goma a mai da shi ɗaya ya daɗinsa ya taka daɗi tsawar kuma ya taka tsawa ya tsawa to yayin da yaji maganar ubangijinsa annabi Musa sai sarkin maganar Allah da zai shiga da sai ce rabbi arini anzur ilai nuna mini anzur ilai ka kaga ya da Allah shi ne mai iko wato ganin arini nuna mini anzur ilai ka kallo ya zuwa gare ka malamai suka ce annabi Musa da ya rantsi wannan ya gwada mana cewa ganin Allah jaizi ne domin annabi Musa annabi ne manzo ya fi wato ya fi ƙarfin ya saba wa Allah ya roƙi Allah a da Allah bai kaddara yiwuwarsa ba ko kuma abin da ba zai yiwu ba ko sa'an da biyu da yake cewa inna bini min hali ɗana daga wa wa'adun al'aqu ko Allah ya gaya masa ne ne annabi فلا تسأل بما ليس به لك به علم فما نهى لك موسى يا رب ubangiji arini nuna mini anzur ilayka zan yi kallo ya zuwa gare ka saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa nan tarari ba za ka gani ba na ma'ana ganin ba naka ba ne na sai dai ga alama uzu bilal jabal ki kallo ya zuwa dutse domin dutse ya fi ka tsananin ƙarfi ko dutse ne fa'ilin sa'arwa makalahu idan ya tabbata inda yake wani abu bai same shi ba to lallai kai ma kana da ƙarfin gani fa saufa tarani da sabi za ka gani na falan ma ta jalla rabbu wurin jabal yayin da ubangijinka ya bayyana ta jalla rabbu ubangijin da ya bayyana nake bani ga dutse yayi ta jalli ja'alahu dakka sai ya sake dutsen ya zama daddakakke ya zama kaman garin siminti to ina labarin Musa kuma wa karra Musa ka duka tafan Musa kuma ya faɗi sa'iqan yana mai magashiyar zomamme a'a falamma afaqa yayin da ya faɗaka yayin da ya farka قال سبحان الذي يا ذبت عليك إني تبت إليك لا توب يزوى عليك وأنا أول المؤمنين لين فرصم ما إيماني لله تبارك وتعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعين سنة في الله تبارك وتعالى يا من القرآن ما زاغ البصر ما لغى أبن نعم ma zagar basar ma daga idanu bai karkace ba kuma bai dagawa ba sannan kuma ce ma ka zama fu'adu ma ra'ana shine shine kakar iya da ke cewa idza qala idza qabalta lazzata najrani bima ka zama fu'adu fahimta ma'ana fa musa karra makhshiyan alayhi wa ahmad lam yakun li yazika bihina idan ka qabala ka hada maganar nan tara ne to idan ka zo da maka zabal fu'adu za ka fahimci ma'anan martabobin guda biyu da Allah sallallahu alaihi wasallama san wannan da ya nemi gani aka ce masa nan tara ne wannan ko bai ganin ba aka nuna masa aka ce masa ma zagal basaru ma ka zabal fu'adu ma ra'a yace kan kuma fa Musa karra magshiyan alaihi yayin da tallafin ubangiji ya bayyana Musa ya fadi yana mai suma ya zuwa gare su amma Ahmadu lam yakun li yaziga zina haka ne zama bai mada ba ma za ka basar wa ma da ba na'am sallallahu alaihi wasallam قال يا موسى إني yadda ta kudu ilaka wa kudu ilaka wa wal mu'minina cikin wa cikin zamanin sa wannan ita ce munajat annabi Musa sai ya nemi abubuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda Imam Al-Bukhari ya ce a cikin dalailin nubuwa yake cewa lamma inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma Allah Musa nabiyan yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kusanto da annabi Musa yana mai ganawa da shi rabbi sai Musa ke ganawa da Allah ke cewa rabbi ya ubangiji inni ajidu tawrat ummatan na samu ina don na samu a cikin at-taura ina samu wata al'umma akwai wata al'umma ukurjan lin nas wanda aka fitar da mutane ya muruna bil ma'ruf suna umarni ga barin aiki da suna umarni da aiki alheri wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga barin mummunan aiki ويؤمنون بالله سلا إيماني الله فاجعلهم أمتي يا الله كفن يا سعد أمتا سي الله تبارك وتعالى جمد يا موسى تلك أمة أحمد وجعلت الأمة الذي أحمد النبي موسى سي ذاك يا ربي إني أجل في التوراة أمة ni ina samu a cikin taura ina samu wata wata al'umma anaziruhum hum al-akhiruna fil umami sune karshe a cikin al'umma kuma as-sadiqun sune masu tserewa ran tashi a kiyama sanya su al'umma ta Allah ce masa tilka ummatu amana wa zalika al'umma annan da amana ya sake cewa rabbi ya ubayyidi inni ajidu tawrat ummatan ina samu a cikin taura akwai wata al'umma anaziruhu fi sudurihim wato injilar su suna cikin kirjin su ma'ana suna haddace littafin su yaqra'unaha suna karanta ta suna karanta ta wa kana min qabli wa kana min qabli wanda ke gabanin ku kuwa ya qara'una kutubum nazaratan nazaran suka karanta littafin su ne suna kallon littafin wa la yahfazuna wa la yahfazuna ba ba kiyaye littafin amma wannan al'umma tana kiyaye littafin ta ka sanya su zama al'umma ka Allah ya bar kirka ummatu amana wa jamin ka al'ummar annabi amana ne sai ya sake cewa rabbi ya ubangiji inni a cikin taurat ummatan na ina samu a cikin alkaura ina samun wata al'umma yu'minuna bil kitabil awwal wal akhir suna imani da littafin farko da karshe suna imani da alkaura da injila kuma suna yakantar shugabannin matashi da dajjali hatta yuqatilu awar har su yaƙi wato al'awarar kazzaba mai baki mai ido ɗaya makaryaci shine dukkan sanya su a cikin al'umma Allah ya gaya maka tilka ummatu amada wa zalika ya musa al'umma ne da annabi Ahmad ha musa ne zaka cewa rabbi ya ubayyidi inni ajidu fi tawrati ummatan na sa ina samu a cikin tawra ina samu wata al'umma ya kuluna sadaqati fi kuluni suna cikin sadakar a cikin cikin su wanda suke gabanin su kuma idan ɗayan su ya fitar da sadaka zai je kara ta ne wuta ta zo ta ci in ba ka kawo ka ba za su baka sanya su zama al'umma ta Allah ya ce maka su ka ummata amana ya sake cewa ya ubangiji ina samu a cikin alkawara wata al'umma wanda ya yi niyyar mummunan aiki bai aikata ba za a rubuta mata lada guda ɗaya in ya yi niyya kuma ya aikata za a rubuta masa zubi guda ɗaya idan kuma ya aikata kyakkyawa guda ɗaya za a ninka masa ninki goma har ya zuwa ninki ɗari bakwai wannan al'umma ka sanya ta zama al'umma ta mana Allah ya ce maka wancanin ka al'ummar annabi Ahmad ne ya ubangiji ina gani a cikin al-taura wata al'umma wato mustajibuna wato su za a ta abubuwan karɓa ana karɓar addu'a su suna neman a karɓa musu addu'a kuma ana karɓa musu ka sanya su al'umma ta mana sai Allah tabaraka wa ta'ala yace masa wancanin ka al'ummar annabi Ahmadu sai sake cewa ya ubangiji ina ganin a ce a saura wata al'umma ana kiransu masu godiya ga Allah ka sanya su mana banu Isra'ila aka ce masa wancanin ka al'ummar annabi Ahmadu ne ha to fa sai aka ga abu da ya Musa la taqra mal yatimi kada ka taɓa dukiyar mara wai da abubuwa na falala ka ce dukiyar annabi ne maraya wato dukiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne قلت يا سأل موسى يا يا ربي كل شيء أعطيته لأحمد وأمته duk komi ka ba da shi a annabi Ahmadu da al'ummarsa karbi annabcinka karbi manzancinka magana da kai da ni ma karbi sanya ni ɗaya daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato girma wannan al'umma ya isa wannan al'umma babu annabi Ibrahim ya nemi ya kasance a cikin wannan al'umma amma babu wanda ya samu cika wannan buri sai annabi Isa alaihi salamu shi ne zai zo a karshe wa in ja'a ruhu Allahi fa innahu min ummati ya ji da ala ala shi wa Allah kara masa yarda saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala yayin da Musa ce kaddi kaddi annabci da manzanci da magana da abin da kawai daga sai al'umma al'umma Muhammad Allah ya masa ya Musa gode wa Allah qala ya Musa ya Musa ka tira iblis alghaytuka ala nas na zaɓe ka kan mutane bi risalati da manzanci na wa bi kalami da magana ta ko na yi magana da kai wa kuma a sai kuka ka karbi abin da na baka wa kun mina shakirin ka kasance daga cikin masu godiya to sai sake farko ya rabbi tun da dai ba a shirya zan zama shi al'ummar annabi Muhammad alaihi awad ba to nuna mini su gun a gaibu to Allah tabaraka wa ta'ala ce musallan ba su da su daga wato tsakan iyayensu da mahaifan matansu ba suna ba su zama suna gaibu sai ya Allah to ya yi mini muryar su ba ai kana da iko sai Allah ya tambaye shi wa Musa kira su sai Annabi Musa ya kira su da ya kira su ka sa suka amsa masa hatta ta ce Musa haza Musa wannan fa Musa ne a bisa girman darajarsa ya yi burin ya zama ɗaya daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama a shehu yace babu wanda ya samu wannan sai annabi a isa alaihi salam shi ne zai zo a ƙarshen zamani kuma zai zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala na وكتبنا له في الألوان من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح مورب النبي موسى عليه السلام في الألواح في ألنا التوراة kuma ita wannan Allah na alƙawara ta kasance daga magariya ne ta aljanna ko dubur jadi ko dubur na aljanna wato guda goma ne ko kuma littafi bakwai ne ko rubuta wajen kulli shay akwai a cikin ta akwai kowane abu wanda mutane suke bukata da shi ya zo ake bukata su a cikin addini mau'izatan a cikin ta akwai mau'izatan wa'azi wa tafsiran da bayyanarwa da kulli shay'in ga kowane abu saboda haka ban kun habi kuwace karɓe ta da ƙarfi wato bi jiddin wani hali wa mun qaumaka ka umarci mutanen ka ya kudu bi asaliha ki riko da mafi kanta fa urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidan fasikai sune gidajen wato mutanen fir'auna dan kulura na'am
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أشيخ أوليك دار الفاسقين من الشيء يرى مالي كايا إذا يا كفر يا مالي أيا فرسي ولي بسوري sai yana tsokalar kamar yana addinin bature da mafi da addinin sa yana so ya yi tsokala wato tsokali shau yana so ya yi jawabi sai ce alƙur'ani ya ce Allah ya alƙur'ani ya ce ma farana fi ila min shay babu wani abu wanda Allah bai ambace shi ba a cikin alƙur'ani an ce bai bar komai ba Allah ya ambaci Makka alƙariya ya ambaci Masar alƙariya ya ambaci kaza alƙariya ya ce amma na san wata wani wata wani wani ƙatar birni a duniya wanda ya fi maka girma ya fi maka girma amma alƙur'ani bai bare da ba lokacin da ya faɗi wannan magana har shehu ya yi dariya lokacin da ya faɗi wannan magana shehu muhammad amin ɗan shehu yana ƙaramin suna tare da shehu sai ya maza ya kaci bacci ya kaci shehu sai ce man zakar alƙur'an alƙur'ani ya ambaci bayi ya ce Allah ya ce tsorikum daral fasiqin hadhihi baris Allah ya ce tsorikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidan fasiqin ya ce hadhihi baris wannan baris baris ne mai Allah shirye da ya ce ya ce har lokacin da ya tambaya yaro ya ba shi amsa wanda shi ne cikin kowane da shi kowane jawabi kyau ya ce ta zakar alƙur'anu hadhihi baris daral fasiqin wacce ce daral fasiqin ne na'am wato sai so ce baki zuke tarif asibu an ayati an ayatiya Allah tabaraka wa ta'ala ke san asibu an ayatiya da sannan juriyar al ayatiya gaba da ayoyi na a bisa allazina yatakabbaruna bi darbi a bisa wayanda suke girman kai a bayan kasa da mai da haƙƙin ba tare da gaskiya ba na tabar da su ba za su yi tunani a cikin ta ba ba za su yi kokari a cikin ta ba wani yaran kullu ayatu idan sun ga dukkan aya to la yu'minu biha ba za su imani da ita ba wa in yaran sabila rusuli idan sun ga hanyar shari'a ba za su bi wannan hanya ba za su je ga hanyar shari'a ba ba za su shiga mata tsira ba wa in yaran sabila ghayyi in sun ga mata hanya maza kuma yattaqidu sabila za su je ga hanya sahawa kan zalika ذلك والذلك بأنهم كذبوا saboda cewa sun karyata da ayatina da ayoyinmu wa kanu ana ghafilin sun kasance rabkanannu ne ana gabarin kalam والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا وين تكريا كان آياتهم da rikalu lakin su gamuwa da lahira wai da mutane hadirat amalu ayyukan su duka gaba daya wanda suka aikata na a duniya na alheri sada zumunci sadaka duk ya rubuce na'am hal yuzuna illa ma kanu ya'malun ai ba a faka musu da komai sai abin da suka kasance suna aikatawa na kare da manzanni da saba wa Allah tabaraka wa ta'ala واتخذ قوم موسى من بعده من وليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده من ذريهم عجلا متابعة لموسى بعد كثير سيزوى مناجاة إلى الله سملك عجلا جسدا wato ɗan baraki jiki wato lahu kuwari yana murya wanda ake ji min hullihim daga kayayyakinsu na ado wato Musa as-Samiri shine bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi wato wato akwai musa a sani wanda musa samiri wani irin ɗane wanda aka haife shi aka jefar da shi a daji mala'ika jibrilu yana zuwa yana shayar da shi ya fi jibrilu a hannun jibrilu ya girma wanda sunansa Musa al-Samiri wanda Musa al-Samiri kafiri ne a cikin Isra'ila sannan ga Annabi Musa alaihi salamu shi kuma
annabi Musa alaihi salam wanda Jibril ya- wanda ya girma a gidan Fir'auna kuma ya zama manzo idan ka faɗi abu dai abu shari'a da hannu yana hannu Allah ga wani ya girma a hannun Jibril ya zama kakan kafiri ga wani ya girma a hannun Fir'auna kakan kafiri wanda ya dawo da duniya ya zama babban manzo shi da idan mar'u lam yakula لم يكن سعيدا من من من من, من الأذل وأنا كان من رد وأمره أما الآن وموسى الذي رفعه فرعون مرسل وموسى الذي رفعه جبريل كاذب فموسى كان من الآيات أن موسى تفي كربه الأول تو سي يبرت أهل haruna a kullum da ƙauri a to wannan munan zamanin nan lokacin da za a halakar da banu isra'ila mutanen fir'auna ya ga lokacin da jibrilu ya sauka akan godiya yana tafiya wato lokacin da yake tafiya gaban jindinar annabi musa wajen shiga kogi to daga musan zamani ya san jibrilu tunda tunda mai goyon da ne to daga kai da ɗiban ƙasar da do da godiyar jibrilu da ta saka ya ɗaifi wannan ƙasa ya rike ta ba ya rike ta hannunsa kaga dama ya waye ya naira da shirin makida shi kenan kaga ka ashe kaga musa yana tare da mutane amma a cikinsu akwai annabawa su yi shau su kalibu su haruna akwai kuma su munafukai su karuna su musa sabiri ne ana tare dai saboda haka ya zaɓe Musa da suke karɓar miƙafi a bin Musa sai Musa samiri sai ya karɓi ya dinga karɓar kayan Adam bani Isra'ila wanda suka karɓa aro a wajen mutanen Fir'auna ya tara ya narka shi ya narka shi ya ƙera ɗan maraƙi na na zinare da ya ƙera ɗan maraƙi ya ɗaya wannan ƙasa sai ya watsa masa ya watsa masa raƙumi sai ya rai ɗan maraƙi sai ya rai sai da kuka yana yana abin nan sai ya ƙara ya mutu sai to ku ba ke wani da wajen ubangiji da ha da ha ba ila wa kuma ila wa musa ba rasu wannan shine ubangiji ko shine ubangiji musa ya manta ta su nemo ya ta su nemo wajen ubangiji saboda haka shine suka suka dawo kuma shine wata kaza ko musa ne ba da yi jiran jasadan min hulli jiran jasadan da hukuwa yana yana ƙara na alam yarau shin su ba su gani ba ne annahu la yukallimuhum baya iya magana da su wala yahdihim sabila baya shiryatar da su wata hanya ya za su rike su ilahi ai kaga dai wannan kullun nasu na farko da suka ce wa Musa bayan ruwa ita Allah na ilahan to anan shi samu ya fasu wannan amsa ya ga ce suna da bukatan da za a iya samun dama ai musu gunki za su yi so za ka daga tafiyarsa mikati shi ke da sai tabbatar da wannan guri za su ittaka zu wa kanu zalimin sun rike shi abun bautawa wa kanu zalimin sun kasance azzalimai da rikan dan malaki abin bauta don su sanya abu ba a muhallinsa ba na'am
ولما نطق من أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما suka fi aidin yayin da aka kana yadda abin bautansu a cikin hannuwansu ma'ana suka yi da dama a bisa bautan wato wannan dan mariki da suka yi suka gane sun yi kuskure wa ra'au annahu qabbalu suka ga lallai su ba su bata bayan dawo annabi Musa qalu suka ce la illa yarhamuna rabbuna mu kam idan ta mu kare idan Allah bai ji kayin mu ba da na koya ga tsira da ya bai gafa ta mana ba da na kunan na mai da kafiri za mu kasance daga cikin mutane wato masu asara
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الوعد
مثلي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
ولما رجع موسى عند موسى يدعو إلى قومه يزوى موسى ننسى غضبانا yana mai ja wato fushi saboda jahilci su asiban yana mai tsananin bakin ciki ƙara su ya gaya musu bisa ma kallabtu mu ni min bari abinda suka mayar mun da shi a bayana na bautan wani Allah ya yi muni a ayyuku amara rabbikum shin ya yanzu kun gaggauta al'amarin ubangijinku wanda yake da je na karɓo muku abinda za ku shirya da shi annabi Musa wa Allah sai ya jefa ya jefa da alluna a tsarar da hannun ba suka kai da zafin rai wa akal da yawa su yake sai ya riko da gashin goshin ɗan uwansa da jemunsa ya zurruhu ilai yana ganta ya zuwa gare kamar mai zafin da ƙarar da umma haruna ya gaya masa ya ɗan uwata ya kira shi da sunan uwa saboda sarrafa zuciyarsa zuciyar Musa inda kawo ta ba su mutanen mutanen nan ba wato ba su ba da hake ba da sun rauna da ne sun mai da ni ba komai ba wa kanu yan kudu ne sun kace sun kasance saura ka dan ma su kace ni fara su ji zuciyar ada kada ka hada min da su bi mana su sun yi mun kai ma ka zo kai mun kada abokan gaba yi mini dariya saboda wala kaji da za su ga kai ma kai mini ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلو كما كان كفني أنت علينا مجالين الظالمين لي ما قال ربي قال رب اغفر لي ولأبي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال في النبي موسى يجمع كان هارون يلتقى مسجد ربك قل لي ya ubangiji ka gafarta mini abin da na aikata da dan uwana wani aki sannan kuma kai gafara dan uwana da ni da dan uwana ya hada shi da shi a kawai saboda zuciyar haruna da ji daɗi wa adkilna fi rahmatika ka shigar da mu a cikin rahmarka wa anta arhamar rahimin kai ne mafi jin kayin masu jin kayi na'am إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
نعم إن الذين اتخذوا الإجل وأن تتأمل في أبو بوكاوة سينالهم غضب لسلوش بشيء صعبين لك أبينكم وذلة لك أنت في الحياة الدنيا على الدنيا وكذلك حكى النجم المبتلين التي صاكوا معصوك الكلام كريانا
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الذين عملوا السيئات والسعيك كبونا عن أيك ثم تابوا أن تتوبوا تقوما زواج الله من بعدها باينك وآمنوا بك إيماني إن ربك حقيقة أبيدك من بعدها باين توبانهم لغفور رحيم ما غفر عليه من ذكر اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
na'am akan kallon akwai tambaya guda ɗaya daga abdul nasiri daga abuja suke cewa mace ce suke fama da jinya ɗin ta aljini to ana mata rubutu tana sha sai kuma ta fara al'ada shin za a bar rubutun nan sai ta wadda ta samu ɗauki su na ko kuma za a ci gaba da bata rubutun nan Wai mace da take da ciwo irin na aljini ana yi mata rubutu tana sha sai al'ada ya zama ta haka ne na'am za su ci gaba da shan rubutu kuma za a dakata sai ta gaba al'ada za su ci gaba da shan rubutu. Thank you.
daban mijinta bai sadu da ita ba kuma daban idan da ta ɗaura aure na biyu mijinta ya sadu da ita ko da suna gidansu ne su je wajen su koyo gidansu inda sun sadu da ita duk sai koyo saduwa sannan ya sake ta ba ta koma gidansu da ba amma idan saduwa ba ta fi ba ko komai da bai yi ba ba za a haɗu da ba na ba ta gani an ce yanzu yana da bukata yana karanta shi dubu da kwaya daya zama daya da wala daya ba mu yana bukata yana biya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه والبلاد الأليم اللهم إنا نسألك ونستغفرك ونعوذ بك وليك الشيخ إبراهيم وعلى آله وأن يغفر لنا ويعفو عنا ويتقبل صيامنا وقيامنا ويسقنا من المقبولين والمتقين والمرحومين وان يقضي بها حوائجنا وحوائج من اصل دعاء الينا وان يكفينا ما همنا من يهمنا من امور الدنيا الدنيا ولا اللهم اشف بنا شفينا في انفسنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وامره والكاتب لما سبق ناصر وعلى اله وصحبه وسلم وهذا هو كلام الله